أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم تومنا ننفكين سورة الجاثية gashi za mu tashi kan aya ta 27 wanda Allah ta'ala ke cewa walillahi mulku samawati wal ardu mulkin sammai da kasai ba na kowa bane na Allah ne shine mamallakin sammai da kasai baki daya duk wani wanda ke tsakanin sama da ƙasa yana zamantowa bawa ne ga Allah shi wannan bawan mulkin wannan ubangijin ne Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu a ranar da alkiyama za ta tashi yawma izin a wannan rana ya khasarul mubdilun duk wanda ya kasance mabarnaci kamar kafiri kenan ko ko wanda ya kasance mabarnaci mai yawan sabo to a wannan rana ne wato zai bai wato khasararsa za ta bayyana da can ya yi khasara amma ba a gane cewa ya yi khasara ba to idan alkiyama ta tsaya to wannan khasarar za ta fito fili za a ga khasarar a fili kuma zai ga irin abin da zai same shi na tsoro da kuma damuwa da shiga cikin dimuwa na'am
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة idan alkiyama ta tsaya zaka ga kowace jama'a umma anan ma'ana ummatu dinin ahlu dinin jama'atu dinin jama'ar kowane addini addinin annabi Musa addinin annabi Isa addinin annabi Ibrahimu addinin Ishaku addinin Isma'ilu addinin annabi Shu'aibu dukkanin waɗannan wato annabawa kowace al'umma kutila kutila jama'a jama'a zaka gansu jasiya ana bata ma'ana guda biyu zaka ganta jasiya ai mujtami'a ta tattara kowane mutum yana ƙarƙashin tutar annabinsa wani annabin da jama'a ba su fi uku zuwa tara ba wani annabin da mutum ɗaya wani annabin da jama'a ayari wani annabin za a gan shi kululu jama'a na biye da shi har ma lokacin da ma'aikin Allah ke ba da labarin hakan za ta faru sai yake cewa sai na gano wani annabin da jama'ar da ta toshe tsakanin gabas da yamma saboda yawanta ma'aikin Allah ce har ma sai da nace ko jama'a ta ne sai aka ce a haza Musa wa qaumuhu wannan annabi Musa ne da shi da mutanansa amma duba tan to fa sai ya ga jama'a ta toshe gabas da yamma sama da ƙasa kuma ba a daina fitowa ba kamar yanda teku take tunkuda juna haka jama'a suke fitowa sai aka ce hazihi ummatuka wannan ce al'ummar nan taka to a cikin wannan al'ummar sai aka yi ma'aikin Allah tambaya a wato aka gaya masa wani wato aka ta aka gaya masa wani abu mai faranta rai kaga jama'an nan taka kuma albishirinka kaga daga cikin ayarin nan nasu akwai mutum dubu saba'in masu shiga aljanna babu hisabi babu ukuba kaga sai ka ɗauka jama'a dubu saba'in tana da yawa amma shi bakin Allah sai ce to a ɗan ƙara mu aka ce to kowane mutum ɗaya a dubu saba'in zai ja dubu saba'in aka ce to adadin da wannan adadin ya baka to kuma kowane ɗaya zai sake dan dubu saba'in ya ce a daɗa ƙara ƙara mun aka ce sai da aka yi wajen hawa biyar sai wani sahabi da ake ce da shi ukashatu bin mihsan yace ya rasulullahi ka san su sahabbai suna da wata irin tunani kwakwalwa da ya ji ga wata gara masa annabi yana gonanza sai ce ya rasulullahi ina roƙon alfarma ko ka zama daga cikinsu sai ce ka shiga kana daga cikinsu to wani sahabi sai ce a to ai ni ma gani sai ce ya rasulullahi ni ma a bani zama daga cikinsu sai ce a'a kujera ɗaya ce Allah ya bani ta kamun kai ma wajen yawan yin nafila kaga shugaba sallama gashi an bashi kujera ya bada ita shine abin da shehu kullun ke cewa wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akarim bihi aina yaqulu rasulullahi akarim bihi aina kowane annabi yana cewa wayyo ni kaina wayyo ni kaina wayyo ni kaina amma ma'aikin Allah baya cewa wayyo ni kaina sai ya ce ina al'ummata ina al'ummata ina al'ummata kuma idan aka zo tsallaka siradi shi fa gashi ba maganar tsallake siradi gaba da shi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi an wuce amma ba zai bar gurin ba sai ya tsaya a bakin siradin idan ya ga wani ya zo tsallakawa cikin jama'arsa yana rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah ka tsallakar da wannan Allah ka tsallakar da wannan Allah ka tsallakar da wannan to a filin alkiyamar da Allah ya saurari ma'aikin Allah kowa ya kasa yace ana laha ana laha kuma wato sal tu'da washfa'atu shaffa roki a baka ka nemi ceton an baka ceton kuma duk da haka bai haƙura ba sai da ya zo gurin siraɗi kuma yana roƙon rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim idan kuma wani ya ne ya faɗa to kuma sai abi sai ma'aikin Allah kuma ya shiga ya koma kofar wuta dan kuma ya tsaya yana kira ku fito min da wani a fito min da wani a fito min da wani sai an gama fito da duk wanda annabi ya ambata kowa wanda yake da haƙƙin ceto ma'aikin Allah sai ya fitar da shi wai fa kai kana can kana huta a gidan aljanna shi ma Allah bai shiga ya huta ba yana ceton mutane idan an shiga aljanna kuma kuma sai ya dinga bi gida gida yana promotion ina wani a ce yana can aljanna hawa ta biyu sai ce a ce ya fito in ya fito a ce hau lifta ai an san lifta ko ka shiga sundukin nan a rufe ka a ja ka sama lu ka tafi sai an kai ka inda annabi zai ce to nan yayi daidai da kai ni na kai Allah ya ajiye ka a can ni kuma na dawo da kai nan wannan ƙauna ta ma'aikin Allah tsakaninsa da Allah to sai dai Allah wa kullu nabiyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi shi kuma ma'aikin Allah yake cewa al'umma ta jama'a ta akarin bihi aina mamakin irin wannan girma da Allah ta'ala bai wannan annabi mamakin irin wannan ƙauna da soyayyar al'umma da Allah bai wannan annabi da haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa kullu ummatin jasiyatin kowace al'umma jasiya tana tattare al'umma jama'a jama'a ɗaya fasarar ta ce a kullu ummatin jasiya kowace al'umma tsoro ya sa ta durkusa bata san me za a yi da ita ba watara kulla ummatin jasiya kullu ummatin kowace al'umma kowace jama'a tud'a ila kitabiha ana kiranta ma'ana ana kawo mata abin da ta aikata a rubuce Allah ta'ala ya sa ayyukan bayi ana rubutawa saboda irin wannan ranar wa anna af'alal ibadi tukutabu lil adli la an ilmi rabbi tu'zabu ayyukan bayi kakaf a rubuce saboda adalci ba dan kar Allah ya manta ba saboda haka du'a ana kira a kawo mata ila kitabiha zuwa ga abin da ta aikata aka rubuta shi a cikin littafi Allah ta'ala sai ya sa a gaya musu al-yawma a wannan rana ne zauna za a yi muku sakayya ma kuntum ta'maluna na irin abin da kuka aikata kaga a wa in yusibna fa bi mahadil fadli wa in yu'azib fa bi mahadil adali idan kaga Allah ya baka lada karamci ne nasa in kaga Allah ya kama ka da hukuma adalci ne irin nasa aikin ka ne aka ajiye ma amma da karamcin sa ya taba ka to ibadar da kai zai karba ya kumbura ta ta hanyar karamci amma saboda adalcinsa abin da kai za a kawo maka wannan aiki ka ganshi amma cikin irin fadla da karamci na Allah sanda bawa ya daga baki ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ina neman gafarar ubangiji mai suna Allahu Allah nan mai sifa alazim mai girma allazi wannan da la ilaha illa huwa babu sarkin da ya isa aiwa bauta sai shi alhayyu wanda baya mutuwa alqayyum wanda ya wadata ga barin bayi daga sanda ka faɗi wannan ga tarin alhaki to wannan kalmar da ka faɗa Allah sai to wannan alhakin a daina ganin sa alhaki a daina ganin shi tarin lada kawai ba wai a shafe ba a'a Allah ya fi karfin wannan ba wai shafe alhakin za a yi ba alhakin za a juya ya koma lada faula'ika lazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin sune wadanda Allah ta'ala zai musanya wannan mummunan da can ana ganin sa baki kirin yana tiriri yana wari yana doyi an ce alhakin wane ne wancan aka jima sai aka shi yana kyalli yana kanshi yana walwala kuma kowa yana neman kusantarsa ji nake ɗazu nan tarin alhaki na aka ce Allah ya juya shi ya mai da shi tarin lada sai a yi majin sai a hada da wancan ladan da kake da shi da wannan alhakin da ya zama lada ka tafi gun sikeli saboda me ka haɗu da karimi Allah Allah da karamci yake aka ce in ba dan karamcin Allah ba idan Allah zai yi maka hisabin ni'imar da yayi ma kuma aka ɗauko kwanan sallah da yawan ibada da kake yi to Allah ne yake bin ka bashi ga ni'imar da ya maka ta samarwa ga ni'imar da ya maka ta baka abin da kake so ga ni'imar da ya maka ta iyalai ga ni'imar da ya maka ta 'ya'ya ga ni'imar da ya maka ta lafiya a kallo yar ibadar da kai yar milili a ce da ita ce zaka je aljanna a'a sai dai fadala ta Allah idan aka yi zibeban ƙwarya ta to ga ni'imar kunne a biya ta mu gani sai a ɗebo shekarunka kakaf a ɗebo ibadar da kai ai baka yi da yawa ba ma ashe ibadar da kai ashe baka yi da yawa ba kun san me yasa baka yi da yawa ba idza ashar fata 60 haulan fa nisbu umri tamhaquhu layali idan ka shekara 60 ba kana kai kana bacci ba to rabi kenan kai rabin 60 kai rabin me ya cinye ta bacci sai ne kana kwanta kai bacci har da mun shari ka juya baka sani ba kana yaro har ka faɗo da kan gado baka san ka faɗo ba saboda bacci to idan aka lissafa shekara talatin amma ka kwana kana bacci to a shekara ta sittin to rabi kai talatin kenan kai to talatin ɗin ma ba ta tabbata ba wa nisfu nisfi tamdilai sai da liga filatihi yamina au shimali rabin rabin ba sha biyar kenan ba ai ko littafin kirki ba rubutu ba littafin rubutu ba a bude maka ba littafin kare aikin kirki shekara goma sha biyar ba a bude maka littafi ba kai kenan an kwashe sha biyar an kwashe talatin an kwashe arba'in da biyar ko a shekarun da kai saura ne sittin din raba ta gida uku ba ashirin ashirin ba kenan to wasu lusul umri amalun wa hirsun wa shugulin bil makasib wal iyali ka cinye ta ne kana neman abinci shekara ka ashirin duk wahala kake neman ya za ka samu asiri ya rufu to ka cinye ashirin a neman abinci shekara goma sha biyar ba bude maka littafi ba talatin ka cinye ta abinci a cikin saura nawa ba yawa wa baƙil umri asqamun wa shaybun wa afatun tadullu ala intiqali abin da ya rage maka furfura ce da irin ciwo nan ciwo can ya motsa nan ciwo can ya duk ko ina wannan sayan bon ne alam ne an baka alati ne cewa lokacin ba tafiya ya kusa har ka kare shekarun naka to ashe idan kaga Allah ya yi maka abu na rahama wallahi falalaci da karamci a ce a shekarun da ka yi ko kana kwanan sallah baka isa ka biya ni'imar hankali ba baka isa ka biya ni'imar kunne ba baka isa ka biya ni'imar gani ba baka isa ka biya ni'imar rayuwa ba bare kuma ni'imar lafiya kana ganin yadda ake fita mutum da waje a kai shi waje ana neman miliyan ɗari ba shi da naira ɗari wani kuma yana da fiye da naira miliyan ɗari sai ce wallahi da zan bada biliyan ɗari zan bada in samu lafiya amma me matsalarsa ya kasa fitsari ya kasa fitsari an yi an yi da kyar aka yi masa dabara aka fito masa da wata ƴar jijiya ta haƙarƙar yake yin fitsarin ta nan amma ya fitsari ta inda ake fitsari ane ana lishe ido saboda daɗin zubar fitsari bai same ta ba an ce wani basara ke haka Allah ya jarabe shi da ciwon kasa fitsari sai mai magani ya zo sai ya ce zan baka magani amma sharaɗi za ka raba mulkin garin nan biyu ka bani rabi mulkin garin nake so rabi ba duka ba sai sha in dai zan fitsari garin ma gaba ɗaya ba sai in baka ba aka ba shi magani aka kada aka kada aka ba shi ya sha fa sai fitsari sai ce Allah da iko yake ashe tinkafon mulkin nan ne bai kai fitsari ba bai kai ni'imar fitsari ba ‘yan uwa a kalli mace ta kusa haihuwa sanda yaro ya danne kan mafitsarar tana jin fitsarin tana musibar santa yi amma babu ta ji kamar ranta zai fita sai sanda ɗan ya fita sannan mafitsarar ta buɗe sai hankalin ta dawo jikinta a ce maka a haka za a yi awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu a haka za a yi ai dole wanda bai uwa biya shi babu shi yasa makin Allah yake cewa da mu da wani sahabi ya tambaye shi a cikin iyaye na wane ne ya fi cancanta in masa biyayya kamar raina zai fita makin Allah ce ummuka mahaifiyarka summa man yake summa ummuka summa man summa ummuka summa man yake summa abuka sai dai faɗi uwa sau uku sai zai zo kan uba don haka wanda bai bi uwa ba ya shiga uku wanda bai bi uba ba ya halaka to kullu ummatin tud'a ila kitabiha ana kawo abin da ta aikata a rubuce an riga an tabbatar mata da shi cewa ayyuka ne irin nata kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma a wannan rana ne tujza ake masa ake wa bayi sakayya bima kuntum ta'maluna ko kuma kuntum ta'maluna sakamakon irin abin da kuke aikatawa
hada kitabuna yanfiqu alaykum bil haqq inna kunna nastanfiqu ma kuntum ta'malun Allah ce hada kitabuna yanfiqu alaykum bil haqq wannan abin da muka sa aka rubuta muku shine yazo yake faɗin magana ta gaskiya game da ayyukan nan naku alkitabu anan shine kitabul a'mali littafin da aka rubuta wa mutum aikata aikatan nan nasa to wannan littafin gashi yana ainihin gaya muku abin da kuka aikata wa kanku wanda ke cikin diwanul hafazati na mala'iku inna kunna Allah ce hakika mu mun sanya mala'iku nastansihu ma kuntum ta'maluna muna rubuta abinda kuka kasance kuna aikatawa duk abinda bawa ya aikata an rubuta duk abinda bawa ya fada an rubuta abinda ba a rubutawa shine abinda mutum ya kudirce a zuci bai aikata ba to shi ma cikin fadala ta Allah idan mutum ya kudirce aikin kirki zai yi sai wani dalili ya sa bai yi ba Allah sai ce ku rubuta masa yayi kamar inda mutum ya kudirce zai yi wani aiki na banza amma shi ma Allah sai ku rubuta masa kyakkyawa guda daya idan ku ya aikata a ce ku rubuta masa mummuna kwaya ɗaya tak dan kankanin kwaya ɗaya mummuna saboda me saboda karamci na Allah madaukakin sarki na'am
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين yace fa amma allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka hada imanin da ayyuka nagari fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi ubangiji ya shirya ya shigar da su cikin rahaman nan tasa ita ce aljanna zalika idan bawa ya je lahira ya samu aljanna to wannan huwa al-fawzul mubin shine alfawz samun babban rabo almubin wanda yake bayyana ne kowa yana sha'awar ya ga ya samu babban rabo misali ka kwatanta da maganar zabe don Allah idan aka zabe ka me ka samu nauyi aka dora ba amma rashin cin zabe sai jini ya hau amma kuma ran da za aka ci zabe nan ma sai jini ya hau saboda murna saboda daɗi to wannan fa an dora maka nauyi ne amma kai a naka ganin shine alfawzul mubin rabo bayyananne kake ta jin daɗi amma nauyin da aka dora ma da za a nuna ma da ka ce wallahi ka fasa sai da na umar dan abdulaziz allah ya kara masa yadda mutumin kirki dan mutanen kirki mutumin kirki dan mutanen kirki jikan sai na umar ne dan haddabu allah ya kara masa yadda shi yasa malamai suke cewa idan an in ka ce guda idan ne ba kai laifi ba ai ba ragewa kai karawa kai khulafa'ur rashiduna halifofin ma'aikin Allah guda nawa ne duk duniya ta san guda hudu ne amma sai ka ce akwai na biyar din su waye ka ce Umar dan Abdul Aziz an ce ba kai laifi ba kakarsa mutumiyar kirki yar manyan mutane yar amana ita ce tana cikin garin madina sai umar yana zagaye cikin dare sai ya ji a wani gida ana wannan gunaguni ana kamar musu ana ɗanta da murya sai je kasa kunni sai ji wata mata ce take cewa yarta ɗebo ruwa ki ƙara wa nonon nan ki haɗa ki birga saboda gobe kasuwa ma yace diki da yawa sai ce baba ai dazu khalifa yana huduba akan minbari ya hana hada nono da ruwa sunansa algus ya hana idan khalifa ya hana hada nono da ruwa yanzu yana ganin ku ne tace baba idan khalifa baya ganin mu ubangijin khalifa yana kallon mu to da ka babu ai hakuri wannan abun ba daidai bane kike to sai ki bashi haka nan sai ki bashi haka nan tunda ke wa'azi ya shige ki sai mu sai ya sanya wa gidan alama da safi gari ya waye sai ya biyo bincike gidan a fito masa da matan nan mai cewa kar a hada nono da ruwa aka je aka zo da ita kike fa Allah me ya faru je cikin dare kaza kaza kaza kaza na je wucewa na ji ana yi ta ce ai mai halifa ai kaji kaza kaza kaza kaza aka yi sai to Allah sarki ki kira mun mai gidanki dabara ce yana son ya gane tana da miji ko ba ta da shi tace ai ba ta da mai gida tana zaune ne a gida ka san mata suna da wannan karar wani na je gidanki bari ya tace ai ni ai na koma gida da zama to auren ta ya mutu kenan ai yanzu ina gida to auren ta ya mutu kenan sai ta ba ki da mai gida ta ce eh to kaga ya gane sai to ƴaƴansa akwai wanda yake son ya ya auri matar kirki idan su haifi dan kirki a ƴaƴansa ya shelanta ba idan babu aureta to wannan ita ce kakar Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ran da ya zama khalifa daga cikin khulafa'u na Banu Umayya abin da ya fara yi akan Rabbul Mazalim a mai da abin da aka zalunta na bayi sai ya ce wa matarsa Fatima ya sarki ce sarki marigayi an ce Fatima binta Abdul Maliki Fatima yar Abdul Malik dan Marwan yace na dai san babanki ba sarake ne tace kware kuwa kawo yarinki da sarkokin ki na gwalagwale zan amir baitul mali tace to da ina cewa mun samu sarauta za mu fantama yace a ba dai a wannan filin na duniya ba ranta baya so ta je ta ɗebo 'yan gwalagwalan da take ajiye da su yace domin na san akwai shubha a ciki ni dai na san ban sai gwal na baki ba ba ki da sana'ar sayan gwal watakila kin same ta ne ta wajen mulkin da magabata suka yi a kawo a mai da su baitul mali da Allah in yanzu ne aure ba sai ya mutu ba saboda imani ta hada ta danka masa ya mayar baitul mali to sai aka fara bibiyar mazalib mazalib duk wanda ya sai zalunci ne ya maida masa wanda ba inda zai mai ka baitul mali Umar dan Abdul Aziz jikan sai Umar dan Khattabi dan baiwar Allah mutum mai kirki mai tallan nono mutum mai kirki mai tsoron Allah da gaske cikin duhun dare ya zama adalin khalifa saboda adalcinsa a lokacin Umar dan Abdul Aziz yanda malaman tarihi suke faɗa kula ba ta kama dabbar gari sai ka sako awakan ko tumakai shiga daji kula ba ta kama su ba saboda idan kula ta nemi za ta farauci dabba cikin gari sai ta yi kamar sai wanda da kwari da baka yake binta kula ba za ta kama dabbar gari ba idan ka saki dabbobin ka suka tafi daji ba sa shiga cikin gonar da ake nomawa sai dai saura inda ba ta kowa ba ce su kiwo a nan su dawo gida idan dabba za ta shiga cikin gonakin mutane sai kamar sai wanda da kwari baka yana sai ta sai ta koma cikin saura ta sha ruwa ta dawo gida ba mai kiwo saboda adalcinsa amma duk da haka sai mafarki ya ga wato ya ga alkiyama ta tashi da alkiyama ta tashi sai ake masa hisabin mulkin da yayi yayi mulki to a cikin mulkin nan nasa akwai wanda ya kwana da yawa bai sani ba ana tambayar sa ya kai kamar ke kwana da yawa baka sani ba kuma ga kayan sa a hannunka wani rashin magani ya kashe shi baka sani ta faɗa ta cikin bincike na ko cikin mulkinsa abubuwan da suka faru da yawa bai sani ba mu da alhakin yana wuyansa dan Allah ya tashi gabaninmu na Najeriya da man fetur din mu a hannunsu da kuɗin man fetur din mu a hannunsu amma akan sirinji sai mutum ya mutu a asibiti kuma dole a kwana da yunwa dole a mutu da yunwa kuma suna ji suna gani kuma suna sane saboda me hanyar da za a bi a samu saukin rayuwa sun toshe duk wanda zai samu rayuwa mai sauki sun bi sun sa katuwar kasa tifa guda sun toshe sai an mutu to Umar dan Abdul Aziz irin wanda ta faru ne bai sani ba aka yi masa hisabi a garin hisabi sai da guminsa ya kare jini ya zuba fata ta lugugu ce ta zabge ta ribe ta zabge daga shi zika shi ba a gama hisabi mulkinsa ba ba a je kan aiki ba duk da wannan adalcin nasa karshe ubangiji ya harare shi da tajallin jalala ji malamai ya yi ƙara kamar zai bindiga ya ce rahamataka arju ya rabu rahamataka arju ya rabu rahamataka arju rahamarka nake nema ya Allah ubangiji da ya an kira rahama ana nemanta sai ya huce ya ce a maida masa kayansa aka maida masa kayansa sai ina mala'ikun rama suka ce su kuka shi na aljanna ku mala'ikun azaba da za ku yi aiki amma an fasa ku tafi da ya farka sai jini ya buga sai jini ya hau sai ajali sai ciwon ajali alamun Allah ya karbe shi wannan matar ta safa ma tana cikin ɗakin sai ce mata fita daga waje ana yin baki fita daga waje ana yin baki ko ba ta ce mai gida yanzu a yanda jikin nan naka yake in fita in barka ka buƙaci taimako ce nake ki fita ya faɗi ma sai ta fito kofar ɗaki ta zauna sai ta dinga jin yana amsa sallama wa alaikum salam ya nabi Allah Adam wa alaikum salam ya nabi Allah Nuh wa alaikum salam ya nabi Allah Ibrahim annabawa suna ta sauka ne karban ran sai da na umar dan abdul aziz adalin adalin khalifa kuma sai ta ce sai nake jin ɗakin yana diri kamar irin ana taron ɗaurin aure a waje kana daga cikin gida sai ka dinga jin dirin mutane haka ne dinga ji a ɗakin in sa kai zan zan leka an gani sai da ji wani ƙanshi ya doko ni ƙanshi ɗakin yake wani irin ƙanshi ba taɓa jin irinsa ba can sai na ji ya numfasa da kalmar shahada sai na ji shiru sai na leka sai na samu gashi ya yi kwanciya kwanciyar mai bacci ya ɗora kansa akan hannunsa na dama yana kallon ƙibla yana kamar bacci yake har ma an rufe idanu ba zancen a rufe masa idanu adalin khalifa kenan to dan Allah kai da ka ci zaɓe yau dan Allah dan annabi ina za ka sa kanka a lahira da mutum miliyan ɗari biyu kai ne shugaba na ƙasa kuma wannan miliyan ɗari biyun nan zaɓenka suka yi iya dabarun ka kai don ka kai labari ka kai labarin sai fa ka ji wannan matsayin komai daɗewa kuma sai an yi kai da ka zama gwamna a yau jama'a ce ta ɗora ka ko ka irin dabarunku na 'yan siyasa kai ka kai labari sai ka amsa irin wannan ranar saboda an baka haƙƙin mutum miliyan ashirin da ɗoriya mu a nan kano dukkanin wani wanda aka rataya ma'aikata shi ma sai ya amsa nastansiku ma kuntum ta'malun muna ta rubuta irin abin da kuka zamto kuna aikata kuma aka kaza ai muku hisabi na'am
وأما الذين كفروا أف- وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين to Allah ta'ala sai shigo da usulubin da ake ce da shi usulubin mudabaka dibak a faɗi wancan a faɗi daidai da shi amma akasinsa ko usulubin muƙabala wannan yana muƙabalantar wannan wannan yana muƙabalantar wannan can an ba mu labarin فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين wa amal lazina kafaru amma waɗanda suka zamto kafirai Allah ta'ala sai ya gaya musu afalam takun ayati tutula alaikum ba an kawo muku ayoyi na ana karanta muku su ba ana karanta muku ayoyin alqur'ani fastakbartum sai girman kai ya kama ku girman kai ya kama ku girman kai ya hana ku imani wa kuntum kuka zamanto qauman mujrimin mutane masu laifi laifin nasu shine kin gaskata annabawa da kin sallamawa annabawa da kin yadda da allantakar Allah da wahadaniya ta Allah madaukake suke saboda haka ashe jin girma da izza ita ce mafi kusan kusan tushen kuskure duk sanda mutum ya ga gaskiya daga inda ta taso mutum ya ga ƙarya daga inda ta taso amma girman kai ya hana masa sallama wa gaskiya to girman kai ya shige shi lalacewa ta cin masa sai haƙuri Allah ta'ala ba ya san masu girman kai kullum Allah ta'ala ya halicci mala'iku abin da yake sawa mala'ikun shi ne ku sawa bawan nan na wani abu kamar linzami kamar ragaba idan ya sunkuyar da kansa kasa don tawazu ku daga shi sai duniya ta gano shi ta ba alkhairinsa idan ya daga kai sama sai an gano shi kai mala'ikan da ke sa kansa kasa jalin zane kasa sai a tumurmusa shi sai kowa ya tattaka shi da haka duk sanda kace ni Allah sai ce ba kai an gama da kai ba kai ba kace ni kamar ni za a yi haka to ka gama yawo ai mu din nan mu Allah ta'ala sai ya nuna wannan abin a fili a yakukuwa guda biyu ranar da aka yi yakin badar sahabbai nawa ne 313 kafirai nawa ne fiye da 2000 tawazu'un sahabbai 313 da tawazu'un uban tafiya shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kalli adadin mutanen sai ce wannan adadin jama'an nan mutum 2000 akan mutum 313 Allah sai dai kai Allah sai dai kai kai kadai ne zaka iya sai ya alwala ya dau alkabba ya miƙe tsaye ya daga hannu daga hannu haka irin abin da mutane suke cewa ba a daga hannu wajen addu'a to ana daga annabi ya daga ranar badar masu ba da sifarsa suka ce da ya daga hannu sai da ake gano hasken ƙarƙashin kafaɗarsa ƙarƙashin kafaɗa ne kenan ba hammata ba to makin Allah aka ce ƙarƙashin kafaɗarsa haka ake cewa har sai da aka gano hasken ƙarƙashin kafaɗarsa sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana Allahumma in tuhlak hadhihi al-usaba lan tu'bada abada ubangiji in ka bari aka halaka wannan jama'a ba za a bauta maka ba har abada yana bari jikinsa na rawa alkabbar da ya rataya tana faduwa sai na abubakar yana ɗauka yana rataya masa ce hasbuka ya rasulallah Allah ya ji ya isa maka ya ma'aikin Allah da aka yi addu'ar Allah ya karba ba an ga kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah ba wallahu ma asabiri aka ci nasara to kari akan wannan in za ku daga hannu wajen roƙon Allah fasa'aluhu bi buduni aka fi kuma da cikin tafi ake daga hannu ba haka ake ba haka ake yi idan kun gama addu'a summa me summa la tarduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fiha albaraka sai ka shafa suka ce to mun yada daga amma a watsar su haka suke aiko in an daga Allahumma kaza kaza kaza kaza sai a je kai abin da kake kai ka san Allah ya sa albarka ka shafa shi kuma bai na yadda da albarka ba in ma da itan ya watsar wai suka ce ai hadisin da yake magana akan a shafa yana da rauni to shikenan a kawo mai rauni irinsa da ya hana shafawar babu a kawo hadisin mai rauni irinsa amma shi ta yake ta kara a shafa babu to ashe kai mai shafawa kana da mai rauni guda daya amma wanda ya hana shafa ba shi da mai rauni ko guda daya to da ka yanwa idan an daga hannu an roki Allah a shafa ko a fuska ko a jiki Allah ya sa albarka wanda ku dama ya ce ba a neman albarka shi yasa sai yake watsarwa kaga a yakin badar tawadu'u ma'aikin Allah da ya koyar ya ba da nasara a yakin badar a yakin hunainu izza jin isa da Allah ya sa sahabbai suka yi dan ilimi dan a koyar da mutane ilimi in sahabi ya abu na kuskure to ba wai kuskuren ne abin gani ba a ilimin da aka koya daga ciki shine abin gani wani abin sahabi zai yi idan bai kuskure annabi ya gyara masa ba ya za ka yi kai idan kai a gyara ma irin abin da ya faru a yakin da aka je da Madin Mustalakin an ya da zango taguwar ma'aikin Allah ta tafi da aka la'a jikinta tana neman abinci bayan an huta an ci abinci an yi bacci an tashi za a kama hanya an nemi taguwar ma'aikin Allah an rasa ma'aikin Allah sai to aje a nemi taguwa ta har da shi ma'aikin Allah yake fita neman taguwa aje a sha wahala a sha wahala a sha wahala a dawo ba a ganta ba munafikai suka fara gunaguni kun ji yana ce muku shi annabi ne yana zance da Allah da ya gaya muku inda ta gudu aje a kamo ta mana munafikai can ma'aikin Allah da abin ya dawo kunnansa sai ce to ina sahabbai halin mu ku zo nan duk masu yin nan su haƙura masu yin nan da wane da wane ku tafi ku yi nan taguwa tana nan jikin itacen farakaya ta daga ito ta daga kai tana ci kaya ta rike akalar to ma'aikin Allah me yasa aka bari ba a gaya mana ba aka yi ta wahala yace ni Allah zai gaya min inda tawa take kai idan taka taba tawa zai gaya ma to sai na koya muku ne ma aki na koya muku ne ma aki ni Allah zai gaya min in ce aje a kamo ta amma idan kai taka taba tawa zai gaya maka babu to idan sahabbai suka yi abu haka ma'aikin Allah sai abin ya zanto dan a samu ilimi to idan wani abu ya faru sai ka ji wani sahabi ya tambayi wani abu maimakon ya tambayi aljanna sai ya tambayi aiki dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani nasu to kai da kake gaba annabi ka tambayi aljanna kuma sai ce a'a ai abin da yasa ka tambayi annabi aikin idan ni ina gaban sa na tambayi aljanna ya bani to bayi masu zuwa nan gaba ya za su yi to da gara in tambayi aiki idan annabi ya ba ya ba wannan aikin na nafila garanti shikenan ruwa ta sha sai makin Allah ya ce ka guji abin da ke hannun mutane jama'a za su soka ka guji duniya Allah zai soka wani sahabin sai ce nuna min aikin da zan yi shigar da ni aljanna ya nisan daga bani shiga wuta to kaga ashe su sahabbai idan suka yi wani abu ilimi Allah yake so a samu a yakin Hunainu sai Allah ya sa jama'a sahabbai suka kalli yawan su suka ce lan nughlaba al-yawma min qillati in dai saboda karanci ne a yau ba za a ci nasara a kanmu ba Allah ya ce a ba a yawa abin yake ba nasarar daga Allah take to kaga wannan maganar sun faɗa amma don su bai wa na baya ilimi cewa don Allah kar a daina yaudaruwa da yawa a daina yaudaruwa da ƙarfi a dinga dogaro ga Allah to kaga a yakin badar da yakin hunainu sai a gane tawazu yana bada nasara izza da takabburinci yana bada karaya to Allah ta'ala sai yake nuna su kafirai idan aka kawo musu ayoyin Allah ana karantawa ana fitar da hukunce hukunci fastakabartu sai girman kai ya kama ku wa kuntum qaumun mujrimina kuka zamanto mutane ma'ana mujrimai masu babban laifin da in suka je lahira da laifin kafirci Allah ta'ala baya yafe mu wanda ya je lahira da laifin kafirci na'am
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري إن ظن إلا ظنا
sallati wa idza qila lahum idan aka ce wa kafirai inna wa'adallahi haqqun alqawarin da Allah yayi zai tashi alkiyama wannan alkawarin gaskiya ne wa sa'atu ita ma tashin alkiyama la raiba ba makawa fiha a cikin ta alkiyama za ta tashi wannan alkawari ne na Allah shi kuma Allah inna Allah la yakhlufu al-mi'ada kuntum kukan ce ma nadari masa'a mu har yanzu ba mu gane me alkiyaman nan ba yaushe za ta tashi in na zunnu illa zanna in ma akwai wani abu da muke yi mu fazato muke yi cewa alkiyaman nan babu ita wa ma nahnu bi mustaqinina ba mu sakankance lalle za a tashi alkiyama ba sakankancewa za a tashi alkiyama sharadi ne na imani domin yana da cin al'imani bil gaibi imani da gaibiyatun Allah to su rashin imani daga biyatun Allah ya sanya sun zamanto jama'ar kafire domin yana daga cikin sharadin imani allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sharadin imani ne sai ka ba da imani bil ghaibiyati ma'ana bis sam'iyati abinda kake jin labari da kunnanka kuma ka ba da gaskiya da abinda kake gani da ido kana ganin annaba da idanunka kana ganin alkur'ani da idanunka wannan imani ne da abin da ka gani musamman wanda ya rayu da annabawa ya ga mu'jiza amma imani da Allah to imani ne da gaibu shi yasa aka ce Allah shine gaibu to a duniya wa yafi kowa sanin Allah manzon Allah a ce ma Allah shi kowa sanin gaibu kenan in ka ce a'a boyayyen abu ne gaibu to shi kuma Allah ba shi da gaibu ba shi da abin da ya buya to wane ne ya san gaibu kenan manzon Allah shi ya san gaibu kai kwa dan adam adi baka san gaibu ba haka din ba matsala ne gare ka ba shi kuma ma'aikin Allah a ce ya san gaibu shi kuma daraja ne fadala ne gare shi saboda me Allah da aka ce Allah shi kadai san to shi Allah ba shi da gaibu kuma Allah shi ne gaibu to da haka ma'aikin Allah ka ce bai san gaibu ba tauye darajarsa ne abinda duk zai faru a hudu ba satara ranar aka yi hajjatul wada'i hajjin ban kwana sahabbai suka ce sai da bakin Allah ya gaya mana komai da zai faru ko me zai faru daga nan tashin alkiyama sai da bakin Allah ya ambata za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata urata ru'a ashai tsawon hilbul yani duk ya ta bayani giya za ta zanto kamar ruwan sha haka duk irin su sai talatin sai da ya faɗa akwai wani littafi da ake ce da shi qurbu sa'a wato in kaga yanda malamai suka yi fakkin kayan zamani da kusancin alkiyama kai ka san ma'aikin Allah halitta ce daga Allah kawai a haka za a ji a haƙura a bashi a gano haƙiƙanin yanda yake a'a fa mablagul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim da haka Allah ta'ala sai yake cewa sukan ce ultum kuna cewa ma da dari masa'a ba mu san menene alkiyama ba inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi musaqinina ba mu kasance masu sakangan cewa cewa za a tashi alkiyama ba na'am
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما عملوا mummunan abin da suka aikata na aikace-aikace na kafirci da dangogin sabo wa badalahum zaharar ya bayyana gare su suna jin ana cewa wato mutuwa to ga wanda ya mutu Allah ya rufe masa idanunsa na duniya ya bude masa idanunsa na lahira yana jin ana cewa mala'iku bai san su ba daga ran da aka cire masa rai to an bude masa ɗaya idanun sai ga mala'iku da irin kamanninsu wancan shi ne jibril to wancan ne jibrilu wancan ne mika'il to wancan ne azra'il to wancan shi ne mai aikin nan mai ɗauke mai fauce da eh wancan shi ne ridwanu migadin aljanna ya ta ganin su iri iri a kira su a kira kiramin a sami barara a sami hamalatul arshi a sami khazanatul nari a sami malikun mala'ikan gadin wuta duk ya ta ganin su amma a wannan duniyar saboda ba duniyar can yake ba bai isa ya gani ba in ka ga mutum ya ga mala'ika a duniya ɗayan biyu ko ta yi kyau ko ta ɓaci idan ta yi kyau za su zo masa da albishi lokacin fitar rai idan ta ɓaci za su zo masa da firgici lokacin karɓar rai farmakin Allah yake cewa kun ga yanda nake ganin imanin fusabai a cikin zuciyarku yana reto yana ƙyalli yana haske da za ku dawwama haka bayan kun bar gabana sanda kuke tare da ni wallahi sai kun dinga yin musafaha da mala'iku sai mala'iku sun dinga miƙo hannu kuna ga saboda tsarkin zuciyarku ko ashe so ake zuciyar ta samu tsarki ta koma masaukinta na asali ruwa ya koma masaukinsa na asali shine manufar zuciya lasafahatkumul mala'ikatu wa antum ala furshikum ba sai an yi isra'i da mi'raji da ku ba kuna kan shimfiɗar ku ta kwanciya mala'ika zai miƙo hannu ya ma tafa gaisa ce Allah ya ce yana gaishe ka sai dai idan kun koma gidajenku kukan shagaltu da 'ya'yanku kukan shagaltu da iyalai kukan shagaltu da kasuwa walakin ruwaidan ruwaida amma a bi a hankali a bi a hankali idan tsarkin zuciyar ya kai tsarkin zuciya Allah zai ba ku mamaki to Allah ta'ala sai ya kawo cewa wa badalahum sayyi'atu ma amilu mummunan abin da suka aikata gashi ya bayyana gare su abinda yasa muke bada misali irin wannan wato shi dan adam yanzu idan muna raye ba bacci muke ba muna cikin alam ne daban muna wata duniya ko da muna wannan duniyar bacci ya dauke mu mun fita daga wannan duniyar mun fada wata alam wannan alam din ke cikin ta sunanta alamul yaqazati alam din fadake in an mutsine ka zaka ji in an harare ka zaka gani in an yi tsawa zaka ji idan ka tona gora zaka ji ka dandana zuma zaka ji kana cikin alamul yaqazati amma idan ka fada cikin alamun naumi ga ka a wannan duniyar amma ba a wannan duniyar kake ba kana alam din bacci da Allah ya rufe idanunka na duniya ya bude maka idanunka na wancan alam din sai kai kaɗe za ga abin da kake gani a mafarki ba idan duka kake ci kai kaɗe ka sani in zuma kake sha kai kaɗe ka sani in wasa kuke kai kaɗe ka sani idan guje-guje kuke kai kaɗe ka sani ko ma me kuke yi kai kaɗe kake gani ko da jama'a suna gaban ka suna hira ba sa ganin abin da kake gani saboda me Allah ya sanya labule tsakanin kai da su duniyar ka daban duniyar su daban to Allah ta'ala idan aka je lahira Allah sai ya buɗe wa kafirai idanunsu na lahira shi ma mumini a buɗe masa idanunsa na lahira sai ya gano tarin alhaki ga ya tambaki kirin ya gano tarin lada ga ya tan haske fes da kyalli da kanshi ya ga mala'iku suna kai kawo ya ga hanya mai kyau ga yashi mai kama da gwal ga rerayi a hanya ga a ce wannan ce hanya aljanna in an miƙe da har aljanna ga wata da kaya da garwashi da kuraye da arziki suna ya fitan masu bi wannan ce hanyar tafiya wuta shi kaɗai ke gani saboda ne Allah ya buɗe masa wancan idan shi ne na gaskiya wannan idaninka idan dubaru da ne idan mutum mutumi ne sunanka mutum mutumi ba mutum bane kai sunanka mutum mutumi ina mutum din yake yana can ciki wanda in kai bacci shi yake aiki in ka mutu shi zai aiki sanda ka zama kasa to wancan mutum din ke aiki to shi wancan mutum din kuwa shine mai tafiya aljanna shine mai tafiya wuta idan an tafi wuta ko aljanna shi kenan babu me ake ce da shi babu mutuwa Allah ta'ala yake cewa wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haka bihim ma kanu bihi sajiuna abinda suke istihza'i da shi sai kasance wannan abun ya ci musu ya riske su shine wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke istihza'i da shi na azaba wannan abun ya sauka gare su na'am وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ولا و- وما لكم من ناصرين wakilal yau Allah ta'ala sai ya ce a ce da su a yau din nan nan sakum Allah ta'ala zai kyale ku a cikin wuta ba mantawa ba ba mantuwa ba zai kyale ku a cikin wuta dan Allah baya mantuwa akwai wani littafi na Shehu Abdullahi Gwandu Bawul Musalli Bawul Musalli kun san inda sahu take da rikici sahawun sallah tana da rikici to akwai sahawun muktasar da sahawun ahadari da zikirul fawaiti na salloli na mukutasar da zikirul fawaiti na, na littafin ahadari su ya hada ya waƙe ya baiwa dawul musalli To a farkon baitin sai ce alhamdulillahi allazi la yansa zakkara ma sha'a wa ma sha'ansa mun gode wa Allah da baya mantuwa ya tunasar da abin da ya ga dama ya sa aka mance abin da ya ga dama sai malamai suka ce daga jin wannan ka san littafin akan hukuncin mantuwar cikin sallah zai yi ana kiran wannan bara'atul istihlali daga jin farkon littafin me karar sai ce to lallai ashe littafin zai yi magana ne akan hukunce hukuncen mantuwa shine rafkanuwa cikin sallah kamar inda mai mutasar bayan mukaddima yake cewa yurfa'ul hadasu ana ɗauke hadasi bil ma'il koko bil mudulaki da ruwan da ya kasance mudulaki to kalmar yurfa'u da ya kawo a farko wai ishara yake wanda Allah ya baiwa sanin wannan littafin da itikanin hukunce-hukuncensa to yurfa'u za a ɗaukaka darajarsa ba maganan rafa'ul hadasin bane a cikin madalulin zancen a ƙarƙashin inuwar kalmar kalma ta ƙarshe da ya kawo a cikin hukuncin baban babin gadon kunsa muskilu da ya raba sai ce wala iskala shine kalma ta ƙarshe ma'ana wanda ya yi itikanin abin da littafin muktasar ya kunsa na hukunce hukunce wala iskala shi dai rikici ya yanke masa babu rikici a cikin mu'amalarsa ta addini da hukunce hukunce sai da aka tun daga yurfau har zuwa wala iskala ji masu magana suka ce babu inda mai lawali yace kaza to sun kura magana Allah ya ji kan shehi Sheikh Usman al-Qalan sawi shehu mai hula irin yanda Allah ya masa muhtasar idan aka kawo masala ta fiqhu gaban sa in ya daga kai sama jim ya sauke to ya karanto motarsa gaba daya ya karanto sharhin harshi ya karanto sharhin dardiri ya gama lalibe ya caje mudawwana hukuncin nan babu shi sai dai a nemi fita yanzu haka Allah ya masa irin wannan baiwa kawai ya daga kai sama ya sauke to wannan daga kan da ya da sauke wanda yayi yana ta tuno masa'alolin da makutasar da sharhohin suka kunsa ne amma babu ita to babu babu a mutasar dai babu sai dai a neme ta a wani gurin to da ke malaman kirki suna tarbiyyantar ɗaliban kirki akwai wani ɗalibansa shi ma ɗalibin kirki cikin irin almajiran shoyi hula wanda suka ragu a yanzu ba su da yawa daga cikinsu akwai malamin safa mai jama'a namu nan akwai wata tarbiya da ya taba koyar da mu wato cewa idan kai nakalin karatu gaban malaminka da kai yadda ka sallama masa to har littafin da kai karatu da shi matsayinsa daban wani mutum yana karanta jawahirul ma'ani in an zo karanta jawahirul ma'ani sai sai sai mai jama'a yakan ɗauko tasa duk ta sha salafi duk an lullike ta da salafi sai wani ɗalibi ya je ya siyo sabuwa sai ya kawo masa a gabanmu aka yi wannan sai ce akar maka labu na ga wancan littafin ya tsufa da yawa duk ya fara yagewa zamani ya tafi da shi ga wannan ai amfani da shi sai ce alhaji wani Allah saka ma da alheri alhaji wani Allah saka ma da alheri kai ka kyauta sai ta yi kyautin wannan kai ka kyauta in wani aje mana littafin nan aje shi yace kaga wannan jawahir ma'ani abin da yasa na kira buwa da ita kullum idan na taba ta ina tuno rike ta zake gaban shehu na hula muna karatu rike ta da nake haka ina tuno rike ta dake gaban shehu na hula muna karatu shi yasa nake jin dadin taba ta din kuma akwai abin da shi shehi yake gaya mana ka gan shi nan din na sa biro na fitar da shi rike labarin cikin jahil ma'ani ko ga daga cikin abin da aka yi wato aka aka ce wato aka yi abin da ake ce da shi makala amma banda kaza banda kaza irin wannan shehu yana fitan mana mu muna rubutawa to shi yasa dan wannan dalilan guda biyu ina jin dadin ina rike da ita kamar daga shehu mai hula kuma ina jin dadin gano abin da shehu mai hula ya gaya mana cikin wata mas'ala da take dan rikici a nan yayi mana fakin ta a nan amma duk da haka ka kyauta ka kyauta a ajiye mu littafin zai mun amfani insha Allah ko nazari na yi a ciki haka bayan Allah har littafin da ya karatu da shi gaban malaminsa yana jin daɗin taɓa shi to ina kuma ga tuno malamin malami jama'a yana nan da ransa Allah ya ƙara masa lafiya don haka zama gaban malaman kirki wallahi yana koya mutum tarbiyya yana koya mutum karatu iri-iri da haka Allah yake cewa fal yawma nansaku a yau ne za mu kyale ku don Allah ta'ala baya mantuwa kama nasitum lika a yawmikum haza kamar yadda ku kuka manta da wannan rana cewa za ta zo kun sani za ta zo amma sai kuka manta kuka ce ba za ta zo ba kama nasitum lika ayyukum haza wa ma'awakum nar wutar jahannama ce matattaraku wa malakum min nasirin sannan ba ku da wani mataimaki da zai kare ku ga barin shiga azabar cikin wuta yau da kuna da imani akwai ceton annabi akwai ceton annabawa akwai ceton waliyai akwai ceton bayan Allah salihai akwai ceton alkur'ani akwai ceton azumi akwai ceton masallaci akwai ceton inda kake ibada to amma babu imani to wa malakum min nasirin ba ku da wani mataimaki abin da zai sa annabi ya taimake ku imani ba ku da imani shi ma annabin sai ya kyale ku domin ya sha wahala dan ku musulunta amma kuka ki kuka yi masa irin mugun istihza'i amma ya jure ya kau da kai yau gashi an zo inda za a haɗu an zo gurin نعم ذلكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون sai mu tashi akan wani arin Allah sai mu gobe karfe hudun tayi alhamdulillah amin to na'am na'am eh ba'adi sujjada ba idan zaman ya tsawo ma'ana da ya zauna har sai fara karatun tahiya amma idan bai bi dan julusul istirahati ba to wannan babu adin a kansa eh ko kai kaɗai ne za ka rama ta ƙwarai da gaske na
tambaya sai mawa idan koyon tasbihin an yi ruku wai talatin fati wai ya yi a'a tasbihi aka ce ba salati ba eh fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba a cikin tasbihi a cikin ruku'u tasbihi za a yi ba salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tasbihi ake so ai shine ladabin da ake bukata na'am to to ya sake ta to eh to saki nawa ya mata dakan to shikenan yanzu ana bin sa bin ana bin sa bashi saki dai idan ya kara saki ita haramta bai sharaba da amma kusanta ta duka mai ya dada ita ne ba komai gare shi alhamdulillah Allah ya taimake mu wato abinda ake cewa shine a idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki biyu yana da hurumin biko shi ko biko da me ake yin sa kace na dawo da ita ko ya aikata wani abu da ita wanda yake gwada matarsa ce biko ya tabbata sai dai wa fil ishhadi ala raja'ati qawlani shin sai an kafa shaida an dawo da ita ko ba sai an kafa shaida ba zance guda biyu malamai suka yi wasu suka ce a kafa shaida saboda gado wasu suka ce ba sai an kafa shaida ba domin dama daga ya dawo da ai maganin gado ya dawo shi za ka ce ba sai an kafa shaida ba wannan kenan amma fa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu sai ta fita ta je ta idda ta gama sai wani ya aure ta da wani ya aure ta sai suka rabu da wancan mijin sai ta dawo ya sake aurenta to fa igiya ɗaya aka ɗaura wannan hukuncin mutane ba su gane shi da yawa ba wala ya hadu musani fi ma duna salasi in ji malaman fiqhu wato aure na biyu ba zai rusa adadin sakin da bai kai uku ba idan ya sake da saki ɗaya ta je ta idda ta gama idda bai dawo da ita ba ta gama idda wani ya aure ta ta fito aka sake sabon ɗaurin aure igiya biyu aka ɗaura idan ya sake ta saki biyu ta sake dawowa saki ɗaya aka ɗaura kamar yadda idan ya sake da saki ɗaya ya je ya dawo da tafi da gama idda ba yana raguwa saki biyu nan gaba idan saki biyu ne bata gama idda bai dawo da ita to yana raguwar saki ɗaya nan gaba in ya sake saki ɗaya ta fita ta fita daga har abada sai ta aure sai ta yi wani sabon aure ta aure wani ta fito sai dai idan mutum ya sake ta saki uku kuma ta je ta yi wani auren ta fito ta dawo igiya uku aka ɗaura shi ne shari'a wannan shi ne babi na fiƙihu wanda ake ta guje a'a mu ba za mu hadisi kawai hadisi kawai to wannan mas'alar za ka karaɗe sitti sihahin babu ita ba babu ita ba ne shi ne karatun bai isa gano ta ba ba shi da kayan aikin gano ta saboda haka masu kayan aiki sun yi sun gano sai ka bi su kawai ba wanda ya gina mazhabinsa akan san zuciya ko san rai har ibnu taymiya yana cewa babu wata mazhaba da aka gina ta akan turaku karfafa masu inganci irin malikiya in ji dan taymiya alhamdulillah na'am wannan kuma sai kotu shi da ya san ya da da ita in ba za su yadda ba sai a yi kul'i ya faru ga wata daga cikin ƴaƴana mu mun tabbatar akwai cutarwa kotu ma ta tabbatar akwai cutarwa akai akai sake ta bai sake ta ba aka sai a yi kul'i muka sai a yi a dame da sadakin sa muka biya shi shikenan shi kuma kul'i ba biko a ciki daga sanda aka mika masa kul'i ya karba to ba ba biko biko ya tashi ya ci gaba da iddata kawai sai ta tsarki uku bare kuwa iya sadaki iya sadaki abinda aka biya na sadaki a da shine kul'i idan mutum ya ƙara wani abu daga sunan wannan abin tamattu'i ziyar da ita daɗi bayan ka ɓata mata rai eh ka sake ta kuma ka ce ga wani abu yake da yake amfani da shi a gida ta ce ba na so to ana kiran wannan abin tamattu'i yana da kyau abu ne mustahabi idan mutum ya saki matarsa kada ya batta ba dan abu a hannunta ya dan bata dan wani abu idan kul'in aka nema akai kul'in wannan ba zai hana ka bata wani abu har ila yau na tamattu'i salati goma ga annabi alhamdulillah Allah mun gode muna nan muna ci gaba da sanarwa insha Allah ranan talata mai zuwa za mu rufe wannan karatu na kuma sai shekara ne zuwa in Allah ta'ala ya kai mu muna fata Allah ta'ala ka